أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mafi sarki ya kawo wannan rana ta Laraba ashirin da biyar da ashirin da biyar ga watan zulkada hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kalandar miladiya sha uku ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba akwai karatu da muke yi a wannan masallaci na abubakar na sidde kasawa wato masallacin gangare ko tsohon sunan shi kuma muna karatu ne a cikin littafin asirarul bahiyya na muhammad shaykh al-allama muhammad ibn ali ash-shawkani wanda Allah ya warasuwa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kusan rubu'in farko na karni na goma sha uku yanzu kuma muna kusa rabin tsakiyar karni na goma sha biyar wannan kuma shi ne darasinmu na tamanin da biyar a jeren biyar darussan littafin mun karkare matsalolin hakika za mu tashi a sabon kitab sabon littafi wanda ya biyo bayan matsalolin hakikar da sunayya da sauran waɗanda suka gabata. Kuma da kita bismillahi rahmanir rahim kitabu sirri littafi da zai magana akan asibbu asibbu kuma shine harkar magani asibbu shine magani ko neman magani neman magani da niyyar samun waraka daga cutar da ta shafi bawa ana ce mace asib sannan kuma neman magani ta hanyar wiƙaya shine kamar rigakafi kenan wanda za a yi amfani da wasu hanyoyi ko waɗansu matakai ko waɗansu talafihat kamar da aka jaraba aka suna yi ko dai ya zama saboda haka nassoshi na shari'a ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar to haka yi su za a sami wancan wikaya ko kuma a'a tajriba gwaji ne da tsabbakawa da yi yau da kullum ya sa aka samu to duka biyan za su iya shiga cikin wikaya to shi ma na ce mashi asib abin da za a yi domin a samu kariya daga wata cuta don a samu waraka wanda suna da yawa a matakin shari'a waɗanda za a aikata wannan kalmar ta aspect ita ce rikurin da ake ce maka medication medication harkar magani da ta medical course yake karantawa kai ka san ma harkar magani kenan medical science abubuwan da ya shafi magani ko harkar cuta da abin da ke da alaƙa da bincikenta medical laboratory medical kaza medical kaza medical kaza babban sunan ko babbar rumfar ko babban binnin shine ce asibiti to wannan littafin zai magana akan asib harka ta neman magani shi harkar tsibbu ko harkar magani za mu iya cewa ya rabu gida uku a yanzu manya-manyan rassan shi ya rabu gida ka san farko wanda shi ya fi kowane muhimmanci shi ne a tsibbin nabawi rufettic medication shi ne magunguna na annabi sallallahu alaihi wa sallama a tsibbin nabawi abin da ake nufi da shi shi ne wasu magunguna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin cewa na kai amfani da afirka sauda to ga irin maganin da za su samu na kai amfani da zamzam ga maganin da za a samu duk abin da ya fito daga bakin shi mai tsarki ko karantarwar shi to shi ne sai zama yake da cikin asibbun nabawi to sai nau'i na biyu na magunguna shine magungunan da su ba daga wajen shi aka samu su kai tsaye ba amma ta girba ta yau da kullum su suka sa aka gano ya suna yi kila saboda an bi wani wata turba ko wata hanya da shi ya bayani shi kuma wannan shi ne ake ce mata asibbu sha'abi shi ne a hausa ake cewa maganin gargajiya amma ba maganin gargajiya suna cewa asibbu sha'abi wa za ga kasashe da yawa na duniya suna ba shi muhimmanci sosan gaske a cikin kasashen kakare kasar indiya tana ba shi muhimmanci sosan gaske kasar china suna ba shi muhimmanci sosan gaske da wasu kasashe to nau'i na uku shine wannan fif asari a tsibbul asari kenan shine likitanci na zamani da ake gudanarwa yanzu kowane za ga wani lokaci a shi ake da bukata amma dai wanda ya fi sama shi na tsibbul nabawi saboda shi ba ka da kaufi cewa mujarrabun ne annabi ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa annabi ya karantar da mu ne saboda tausayi shi gare mu dan mu samu sauki a rayuwa bil mu'minina ra'ufur rahim to tun da haka ne na ciya to daga nan sai ka bi baya da asako sha'abi wanda wani lokaci kan tafi kafaɗa da kafaɗa na cewa an ɗauki wani tsoro an kwatanta shi da shi yasa suke cewa cikin nabi shine majmu'atu min al-irshadati wa al-ilajati allati waqatat fil ahadith an-nabawiyyah sharifa wal qur'an shi ma cikin nabawi yana rabuwa zuwa al-adwiyya tabi'iyya magunguna wanda an san su a tabi'a suna magani yanzu kamar shan zuma tibbun ne nabawi kuma tibbun ne tabi'i a tabi'a ka san ka sha zuma za ta yi maka amfani kamar habbatu sauda wadda akan yi amfani da ita kamar talqina kamar fitsari da nuna abin nan rafuma kamar abin da ya shafi lalli ana amfani da lalli tibbun ne nabawi kuma tibbun ne tabi'i to sannan daga cikin nau'ukan akwai al'ilafi da yake jama magunguna da ake da kago zai mana magana ko magani da ake da tsakiya a ce mutum ya magani da tsakiya ko kuma ya magani da asibiti ko kuma ya magani da sadaka duk wannan sabbin ne na bauchi dawo barzasun duk sadaka marasa lafiyar nan da muke da su a gidaje a garuruwa da anguwanni to mu neman masu waraka ta hanyar ba da sadaka ta mutane goma ka faranta masu rai da niyyar mara lafiyar ka yawai ko da niyyar kai da ba ka da lafiya ka wani fito wannan ana ce maki tun a tibbun na ne karkashin rumfar a tibbun ruhi ko ba kan lafiya ko kuma yaro da zai wutsaya zai fita ka karanta mai fatiha ayatul kursi falafi da nasi da kullu wallahu ka shafe jiki ka sake shi ya shiga wannan tibbun ne nabawi kuma tibbun ne wutsari duk waɗannan shari'a ta koyar da mu kafin a zo kan maganin za ga shari'a ta fara ba da matakai suna faɗar wata karin magana suke cewa aktarul amrati min al-fara mafi yawan cututtukan da muke fama da su suna faruwa ne saboda zaman banda idan ka kasa Allah baka wa 24 sai ka kasa raba su a rayuwarka ka ware wasu aure baka san me za ka yi da su ba za ka yi kamuwa da cuta kuma in ka lura masu sana'a goma maganin ne da ka san lafiya sai kana ga bai huta ko kuma bi ka lafiya sai da kayan kan ya ga sai ka waye sai ka huta da za a gwada cikakke da cututtuka kai rubutun cuta ne ya za aka je a gwada sai ce to kai a ci gaba da cin nama kai kuma a dakata shi bai da kudin cin naman amma an halatta mai ko kai kuma ga kudin cin naman an haramta maka ku duka dai likita ba ku aushi ba ma na shi ya ta dama dama yanzu an ce ne in na samu na iya ci shi kuma na ce ko ka samu karka ci daga kuma ya zara ce in ka samu ka iya ci to wa'annan su ne abubuwan da suke da alaka da ce abu na farko da kamata mu dan duba shi ne matsayar harkar lafiya da harkar likitanci addinin musulunci ya ilmantar da mu komai na rayuwa kuma harkar likitanci harkar magani harkar sanin cututtuka harkar tantance su harkar rigakafi harka ce da ya kamata ta zama tana hannun musulmi ɗaya kenan ta zama tana hannun mutanen kirki al-imamu nawawi a cikin al-majmu'u sharhul muhaddab yake cewa ya halatta mara lafiya ya dakatar da amfani da ruwa saboda maganar wani likita kwararre halittacce don gudun kada ya samu da wata cuta ko kada wata cutar da yake da ita ta karu ko kuma saboda kada wa cutar da yake fama da ita da ke warkewa to malamai suka yanko wannan magana suka ce wato wannan magana ta limamu shafi'i ko ishara take zuwa ga muhimmancin harkar lafiya ji girman alwala amma ka ce ya halatta yin wani likita kwararre a nintacce ce malam ta ce alwala bisa abin da muka gwada bisa abin da muka gani bisa abin da yau da kullum suka nuna in ka taɓa ruwa akwai matsala a ce kawai yanzu ga ayoyi a suratul ma'ida ga hadisi a cikin sahih bukhari da muslim da tirmidhi da sunan da sauransu ko da musannafat da sauran musnadat amma duka aka ce saboda maganar likita kwaya taya ka ake magana alwala yanzu ne za ka yi yi ce mama in ka zo za ka ce mace ne za ka ce mace ka kiyaye fuskar ka ba ta kan kura sai ka shashafa inda yake ka shafa wannan magana yi ga muhimmancin likitanci shi yasa limamu shafi ya faɗa wata magana yake cewa duk duniya ilmomi kala uku ilimin addini ilimin likitanci sai kuma saura duk wanda ba ilimin addini ya karanta ba duk wanda ba ilimin likitanci ya karanta ba da kwastinka da naki harashin kuda kudakar ba ya maka bai sai dai idan ilimin shi na da alaka da taimakawa addini kai kuma naka babu ya tsere maka tana ko kuma a'a ilimin shi na da alaka da likitanci ya tsere maka tana shi yasa ke ta al ilmu ilmani ilmun lil adiyani wa huwa ilmul fiqh وعلم للأبدان وهو علم الدين كلمة كلا دنيا دنيا وما سواهما فبلغة مجلس duk wanda ba shi ba in ka ga dama ka iya yin baka yi ba wani ka yayi sai ce ilmomin nan kala biyu ne ilimin da zamu yi don mu san addini ilimin da zamu yi don mu san laluran lafiyar mu shi na da namu shafi ya faɗa wata magana mai muhimmanci yake kuma zargin mu musulmi yace la a'lamu ba'da al-halal wal haram am bala min as-siddi yace a iya sani na kudu ba mu shafi shekara ta 204 ya rasu farko farkon karni na uku kana maganar shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar ko ko da arba'in da uku da rasuwar shi ba amma ka zo maganar da yake faɗi yace la a'lamu ba'da al-halal wal haram an bala min as-siddi a iya sani na in ka cire ilimin sanin halal da ilimin sanin haram ilimin addini kenan ko to ban san wani ilimi da yake daraja irin ilimin likitanci ba sai wata magana take sanya kuka yace illa anna ahala kitabi ghalabuna alayhi tun wancan lokaci ce amma na lura mu musulmi mun yi bacci a halin kitabi sai rinjaye mu a kan mu a ilimin likitanci shi ne wani zai ta ni a karkashin wannan magana ce da imamu da imamu shafi'i zai dawo da wannan magana ce ya ma zai fahimce ta ga mu yanzu sun cinye harkar an ƙi zuwa a yi ba wai ba a yi ba ne ba ana yi adadin ne bai kai ba sai an kasa ni littafin التبشير والاستعمار na kuna wani malami Usam ne littafin haka mai kyau ya rubuta shi ne akan mugun sharrin da turawan mulkin mallaka suka yi kuma suka fake da likitanci an gane likitanci kiristoci da suka zo yan mulkin mallaka kai da suka zo sun suka yada kiristanci ko to da suka zo da mai suka amfani harkar lafiya kasashen duniya a yanzu da mai suke mallake al'umma harkar lafiya duk wanda ya rike harkar lafiyarsa to ya rike rasa za ka mutu kai yanzu ba kai ba ne kai ruhun ma'ahu ne shi shi ne kai kuma bai san ka in ya ga dama ya sadar da kuma shiga kuma duk wanda ya rike harkar lafiyarsa ya sa wani da ya gudu yake cewa ya ce kar ku damu da sai kun yaɗa kiristanci a tsakanin matuƙar kun mallaki harkar lafiyar ya ce da sai kuna rike harkar lafiyar su in kun ga dama ku sa su kiristanci in kun ga dama ku fitar da su daga musulunci ku hana su shiga kiristancin da mutu a banza bai gudu ne faɗa haka a gaban jarida aka yaɗa zai da asara to duk mun san haka suna ka ilimi ne mai matuƙar muhimmanci da ya zama tilas a je a koya amma mai ce ce matsala wai an ce yana da wuya haka ne bai da wuya matsalar ita ce mu ne aka ce yana da wuya ba mu tona muka yadda yana da wuya amma bari ka ji abin da malamai suka ce in har ka yarda da rabon da ake wa ilimi zuwa gida biyu tsakanin science kimiyya da fasaha ko da science da humanity ko art and humanity wane ya fi wahala humanity ya fi wahala saboda za ka iya science ko hankalin ka bai da hankali amma ba za ka iya humanity ba saboda ita kuma hankali take rai da su sai ka a kayan yanzu za ka iya cin ɗari bisa ɗari a zama da ke baka isa ba saboda auna fahimtar ka ake yi hankalinka ne zai fito da wani abu a ba hankalin wani ya duba can kuma ba hankalinka ne zai duba wani abu ba a zuciyarka ce za ta haddako wani abu a ba wata zuciyar ka duba Saka yadda wancan zuciyar ta kwafo shi, in ka kwafo shi yadda ta kwafo, aka ba wani ya duba duka iri ɗaya. Amma wancan kuma hankali ne, auna fahimta. Shi yasa ko jam aka yi suwa suka fi in sani. Zube ban ƙwarya ta yake yi, wannan ne yake da wahala. Za ka iya haddace abin da baka sani ba. Ko ba in kan gasin suna haddace abin da baka sani ba. mechanical engineer bai san komai a cikin mechanical din ba amma kuma su kila da zama da shi a jami'ar turai ma dama turawa su ce ku zama da su da theory haka abu fa ya faɗa shi haƙi ga yahudu ya ce ku cimta masu theory ku hana su practical daga nan sai ku bautar da su ko ka zo ga electrical engineer sai ka gina ɗan gidanka ana murna za a tadewa za ka ba wa yaron yanzu electric and electronic engineer sai dai ta sai waya kala biyu in ya haɗa ta kone a kira wancan da bai karatun ba don shi in ka zo za ka ta yaro sai bai burawar fa sai wannan wayar ta fito daga nan za ta kai wancan bulakun wuta sai kila ta sa ta ta ya gana sai ka bandin sai ka gana ni ma in gana zan gane to ka gana gaban man zan ƙari shi mun kai dade to kaga sai aka ruɗe mu aka ce science na da wahala bai da wahala bai da wahala kawai abin da ke faruwa shine ka karka yadda da cewa yana da wahala bai da wahala kuma kai ma za ka iya sannan in ka shiga ka yadda bai da wahala shikenan maka tafi haka sai ka yi abu na biyu kuma gwamnatocinmu da masana ilimi su yi mana kyawawan tsare-tsare da za mu dawo mu koyi waɗannan ilmomin da harsunan kuwa a ce za ka yi medicine za ka yi pharmacy za ka yi nursing za ka yi duka da hausa za yi masa sai ba haushi yanzu za ka yi za ka sha wata wahala ne rana guda ma ba sai a yi maka darussa da yawa ba turgunnuwa a yi ta labarin turgunnuwa gude-gude a yi labarin shi gogama su amma na ja maka da gogama su da wani suna da ba na turanci ba harufa tara a jere ba watanni sai kuma tun a firamare ka saba karanta karatun boko da watanni basawa ea an mata watanni ko sa an mata watanni ko a turancin ma dai sai an yi watanni in ma ba a yi watannin ba dai za ka ci watannin amma an zo maka da kalmar da ba watannin kuma ba ka cin watannin ina cewa mu haka ake karanta jamalin haka karanta wani a china da ingila lokacin da ya mutu sai ma haka za ka haddace ta su girgita ta harufa sha ɗaya da wata irinta da wata irinta an ɗan canza harufan ne ta kadimi da ta'afiri ko ba faɗa maka haka aka yi ba to kaga suka da aka ce zai da harshen ruwa za a samu sauki wannan aiki ne na hukuma duk da gwamnati ne ce yanzu ma ta sake mai da hannun agogo baya gwamnatin buhari da su gwamnatinonin jihohi nan kaduna yar rufari da sanda su matsari sun yi kokari lokacin su an mayar da primary ko cewa a rika karantar da yara da hausa wanda tsarin shine ya ci gaba da ɗagawa har a samar da wani tsari da yanzu za a yadda sai wani zai gina jami'a ta kimiyya da fasaha amma ɗan yuki ta kyale zai karantar da harshen uwar mutanen wurin ne in ya yi ta arewa ta za ta kansa in ya je yarubala ta ɗauka yi harshen yarabanci me za ka karanta ka yi ba security to da hausa za a yi maka me za ka karanta famasi da hausa za a yi maka me za ka karanta injiniyarin medicine duka da hausa za a yi maka ka ga yadda kwastin shekara shida za ka mata a shekara ba tare da ka wahala ba kuma ka shigo cikin al'umma ka bayar da fa'ida fiye da yadda waɗancan za su bayar kama da za ka rubuta wannan proposal ɗin da ya ce maka wani sakin layi da wani harafi a baka da wani a wajen bakan ka fi yadda ba dole ka haƙura kuma wannan babin yana da muhimmanci akwai rubuce-rubuce da aka yi al'imam ibn al-qayyim yana cikin wanda suka ɗiba rabo mai girma a wannan fage in ka ɗauki dadul ma'ad fi hadiya khair al ibad mujalladi shi na hudu kusan akan wannan matsalar ya asibun nabawi wanda daga baya shi ne ya ware shi ya buga mai littafi a matsayin asibun nabawi akwai asibun nabawi wanda nashi akwai wasu da suka yi nasu amma dai nashi ya fi shahara sannan akwai asibun sha'adi da sauransu da haka wannan matsabaji ne al'amari ne mai muhimmanci a baiwa harkar lafiya muhimmanci a ɗauko kawa'id amma suna cewa in kana so ka kiyaye lafiyarka to ka kiyaye abin da za ci ka kiyaye abin nan hutu da da bacci gwargwadon abin da ya samu to sannan kuma ka kiyaye tanar tanaje na shari'a cewa in ka zo cin abinci ka yi kaza in ka gama ci kar ka yi bacci da wuri ka dan tsaya kai wani aiki da sauran filin waɗannan irshada cikin ko tauki hali in mutum ya kiyaye su to sai ga ya zauna lafiya to ma da yake kitabu sibbi littafi da zai magana akan magunguna to ya tutu tadawu ya halatta neman magani neman magani halal ne ba wanda zai hana ka in ba ka da lafiya gargaya su illa ya kaka nema kwararren likita kuma amintacce siffa biyun su ake so ya zama kwararre kuma ya zama amintacce duk inda ake ba da shaidar kwarewar ya zama na an ba shi ita a matsayin shaida da take nuni da cewa ya kware in ana buƙatar wani abu na riniwan to a tabbatar da cewa ya yi malai ce to ya halatta neman magani akwai hadisin da aliman muslim ya fitar hadisin jabir annabi sallallahu alaihi radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli da'in dawa'un wannan hadisin na shan wuya a wajen yan masu ganye eh masu zazzakan tibika akwai wanda na ce li kulli da'in dawa'un dawa'un kuma yana sai ce dahiya dahiya masifa ce kowace li kulli da'in kowace masifa tana da wasu masifin a tattare da ita kuma mutane sun garga sun zagaye motar wai ran ka sha yayi masifa ka sha ko tana biye kuma to amma da nake cewa da kulli da'in dawa kowace cuta da ka sani tana da maganinta abin da ke faruwa shine wani lokaci a gaza haɗa cutar da maganinta a haɗa a gaza an aka yi wannan shi ke shi ne sannan ya ce فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله إذن ما ganin ya dace da cutar shi ke sai ga an warke da izinin Allah sai kawai an samu waraka bayan ɗaukar matakai da ya kamata aiki mai yadda aka yi bayani a hadisin sai na abi huraira kuma da annabi bukhari ya fitar annabi ce ma anzalallahu min da'in babu wata cuta da Allah ya saukar illa unzila lahu shifa wa anzala lahu shifa fa sai sai Allah ya saukar maka da magani na da ke cututtuka biyu ne waɗanda ba su da magani tsufa da mutuwa amma duk wata cuta da ka gani tana da magani duk wata cuta da ka gani tana da magani sai dai maganin ba a yi dace ba ko kuma a maganin shi ne maganin cutar amma ana tukka ne da warwara to shi ma ba ba za a dace ba ko kuma ba a samu yaƙini da natsuwa daga shi mai karɓar maganin ba to shi ma kaga zai zama da matsala akwai hadisin ibnu Kudaima da hakim wadi daga cikin hadisan usama wanda imam ibnu Kudaima da nan hakim suka fitar yake cewa qalat al-arab ya rasulullah mazauna karkara sun zo sun ce ya manzon Allah ala naka dawa ya rasulullah ya halatta mu nemi magani qala na'am yace eh haka ne ya halatta na'am eh ya ibadan la ya ku bayan da ta dawo ku je ku nemi magani in ba in ba ku da lafiya fa inna allaha lam yazaa da'a Allah bai taba saka wata cuta ba illa wa ba'alahu shifa'a sai ya kawo maganin wannan cuta in da da an wahida sai dai cuta guda ɗaya kalu ya rasu da mahu kana Allah haram sai ke tsufa tsufa bai da mutai da magani da ka dai wai dudu tadawi ya halatta a nemi magani ya halatta suna kofa ce a buɗe a baki na halatti duk cutar da ta dame ka nemi magani daga nan har birnin sin daga nan har ƙarshen yamma daga nan har cikin da ta samu yanayi kuma harkan lafiya ba ta da tsada ana lafiyarka babbar abaci babban jari ne komai da ke tsayawa ba ka da lafiya to za ka iya ba da komai kenan dan lafiyarka shi yasa abincin da za ka ci da suwa ne ne ya zama na kai gwargwadon yadda jikinka zai iya karba sai ce menene wata kuwidu yanzu ya ba mu hukunci na gaba ɗaya ko alhukumul am neman magani halal ne yanzu wannan fa ka fahimta ba za ka zo ka ce neman magani wajibi ba ne ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne neman magani wai ya yi cikin shi na zaka ce wai dole ya yi wajibi ba ce dole in ya ga dama ya ce in ya ga dama ya ce kuwa shi dai kada ya saka kanshi a halaka kuma zai iya gina daukar wasu matakai idan zuwa asibitin shi ne kawai mafita to shi kenan wani tsari shi ne ya bijiro hukunci ya canza na sai ce wata kuwibu amma gaskiya ni kam al'amari ga Allah afdalu shi yake ka ki zuwa asibiti kai ta manejin cutarka a gida shi yake nan da aka ce wata kuwili ba wai ka tafi asibiti ba a ki shan magani karka ta ne wannan zuwa asibiti amma ki ni ko mun masoran nan duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne shi ma tan masoran ne kila na na zamani ko nan kuma ka sha masoran gargajiya a ai an da kirbi da tafwid kwata kwata ba za ka sha magani ba a sahabbai an samu haka ita imran ta musayi na da lura bai shan magani suna da yawa ba sa shan magani na ga sai cewa kun dogara ga Allah su a fahimtar su shan magani kamar kar kai karar Allah ne Allah ya ce to kanka ya ciwo shikenan sai kuma ka dai kai gaggan bazar magani a to da kike niki shi Allah dai ce kan ya ciwo kan ya daina ciwo ya saurari magungunan da kike sha ko ko yaya ai ai da za ka tafi da ya amma in ka tafi kaya halal wannan tsakanin halatti da tafiyi ya nuna akwai magana da ya nuna akwai magana kenan ba za su taɓa zama daidai ba tsakanin wanda ya fawwala wa Allah al'amarin lafiyar shi da ciwon shi yake ba zai sha magani ba zai ja shi ba tsakanin da kuma tsakanin wanda ya tafi to shine sai yake cewa amma fa ba kowa ne ake ba shi shawarar kar ya sha magani ba ko kare ya asibiti ba kowa ake ba shawarar ya kawwala wa Allah ba ya ce liman ya kadiru ala safri wanda yake da ikon hakuri in da ta yi da imran da wuce shin yayi da ne ko kuma gabata suke sai sai rasu ake gane suna da cikin lafiya sai ya rasu sai a gane yana da tsagewar kai sai ya rasu shekara talatin mata ce ba ta sani ba ‘ya'yan shi ba su sani ba malamai su ba su sani ba kowai saboda tsafar koya al'amar saboda tsafar koya al'amar amma in ka san da kace ka ga mun fito da wuri ba ko ciwon baya nake so zuciya asibiti kawai daga baki labarin ba wani tafiye da yana to ga ka fara raki ka fara raki dan taba nan kai a yi nan din su shi likita ne ya taba ya yi ba abin da zai iya maka ai gun kwarar ne za ka sai a ba ka magani ya ce ni mai ya kadiru ala sabari ga wanda zai iya hakuri suna kafa hujja da hadisi Abdullahi an Abbas hadisi na nan cikin Sahih Bukhari da Muslim na wata kaiwa bakar mace wata baka mai aikin hidima ko aikin masallaci ko dai wasu hidindimu kuma tana fama da cutar farfadiya wannan bakar matar ta rufe har sun da inni usra farfadiya na buge ni ya rasulullah wa inni atakashafu kuma idan farfadiyan nan ta buge ni tsarki na na jikina na yayewa fada usba hadi ka roƙa mana Allah ya warkar da ni daga cutar farfadiya kana sai da ce mata in shi ita sabar wala kiri janna inda zaki hakura da in maki addu'ar ki warki a baki aljanna da yaki in shi in kin ga dama ki yin hakuri yanzu kenan ba in yi mata addu'ar ta warke za ta warke amma da ya kai mu lahira sai a galle ka go sai yi primary election ko irin na lahira kuma ba ba in kuma kin yadda zan ba zan baki addu'a ba sai ki ta malejin farfadiye rayuwar kwana nawa ne amma ina baki garancin kina da aljanna to wane ya fi kamata ta zaɓa ya tunda ita ce ka zaɓi rashin lafiyar ko to in mu ne ba na a dai ɗan warken da dai kuna nan ai ko lahirar aka ce ai ba matsala insha Allah wa ya ce maka ga mai zarar barku min akhi shine yanda mai ce to in kin yi hakuri gaskiya za ki samu aljanna za a baki aljanna shikenan sai baiwar Allah ta ce ta hakura ta hakura da wa in shi da auki laki ayyu atiyaki qala asbiru in kuma kin ga dama zan miki addu'a ya warkar da ke zai warkar da ke yana gudu rayuwar gaskiya na hakura an ce daga baya ta zo ta sami ta fito yanzu ba wai addu'ar a warki take so ba in farfashin ta kuje ta yayi jikinta da yayi yayi wanda ta fatin cikin take har an aure ta fito ko cikin ta fito ai ka ga shi da ban ko sai mata addu'a ta daina samun wannan matsalar sai mata wannan kuma ta daina kuma ta da su da farfashiyar automatic ticket kuma koma da abu da tawar ke da yanzu tarin ai biyar ma kenan ai biyar ma kenan kama da yake akwai fikin sai sai ta gano kuma da gaskiya duka ke nuni ga cewa awwala wa Allah al'amarin ya fi hadisin sai na abi quraira aidan wanda yake cikin bukhari da muslim ko ko bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa jinsin mutane wasu mutane dubu saba'in a al'ummar shi da za su shiga da janna babu kitabi babu azaba kuma alladhina la yastabquna wa la yattawuna wa la yatafayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna abu hudu dukkan ukun dukkan hudun za ka iya samun ta a babi na sirri su ne ba sa neman a yi musu tawada sai da tabbatar man addu'a ka kofa man anan ba sa neman a yi musu ba sa neman sannan wala yaktawuna ba sa lala ba sa sakiya duk yadda ciwo ya tsananta likita ce sai an yi sakiya sun yadda ba za su yi ba sannan wala ya tsayyaruna ba sa canji ba sa canfawa wa ala rabbihim yatawakkaluna komai na suna kowala wa Allah al'amarin sun dogara gare shi wayannan mutane su su sabon da su aljanna babu ihsani daga bayan tsara wa annabi adadin ya kai kowane ɗaya cikin dubu saba'in din ka haɗa shi da dubu ɗaya ko kuma a wata riwayar kowane mutum ɗaya ka haɗa shi da wata dubu saba'in sai da ko dai dubu saba'in so dubu zai zama miliyan saba'in kenan ko ko kuma dubu saba'in so dubu saba'in biliyan hudu da miliyan ɗari tara kenan Allah ya sa wannan ne eh adadin ya karu ko eh kaga shi ne za a ce wannan adadin insha Allah subhanahu zai gangaro har zuwa wani dogon zango to kaga kenan mutum ya samu da rashin lafiya ya haƙura ya miƙa wannan lamarin yanci shi ne ba da ya kamata bai kamata kowa ne surutu ba amma shi ma kada ya rai in ya ga kuma ba zai iya juriya ba ba zai iya haƙuri ba to ya je gun likita amma a samu ƙwararre amintacce sannan sai a kiyaye wannan ka'idar wa ya haru bil muharramat magani ya haramta da duk wani abu na haram in dai an haramta abu to ba a magani da shi yanzu ba za a yi magani da burkutu ba an haramta ta ba za a yi magani da alade ba an haramta shi ba za a yi magani da zaki ba kitan zaki ana kawo shi ko sai muka yi zo da kita wai alamar kitan zaki ne ko da bai hawa a to malam kitan ka da gidanka ba akwai ta lafiya allura fiya fiya za ta yi ka samu kitan ka dan samu fiya biyan ka na hamsin ka kiro ta nan ka kiro ta nan ka kiro ta nan shikenan da kuda ya ta hu zai ta san zai ta sai sai bari sai ka zo ka ci kasuwar ka a kauye kun ga kuda baya hawa to kitsan zakin gaske ba a magani dai zaki a ran saboda zunadin yana da kika kitsan alade kitsan kare ko wani abu daga cikin mage ko na abu daga jikin bera ko kwaɗo da makamantansu ko hankasa ko ko shirwa ko jaki duk ba a magani da su ba a magani da su ko kuma abin da yake na jasa ne shi ma ba a magani da shi wa ya haru bil muharramat ya haramta da dangin ababen da aka haramta akwai hadisi daga akwai Ismail ibn Ayyash wasu lokuta a baya mun sha magana a kan shi ana da maganganu a kan shi musamman idan ya yi riwaya daga mutanen sha ko kuma ya yi riwaya daga mutanen makka ko mutanen madina ko ya yi riwaya daga mutanen Hijaz ko mutanen Iraki akwai maganganu sosai a kai amma dai hadisin cewa yake yi inna Allah alam yaj'al da Allah mutum sarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah anzala da'a wa dawa Allah ke saukar da cuta ke saukar da maganinta wa ja'ala li kulli da'in dawa'a ke saukar da kowace cuta ya sai mata maganinta fatadawau wala tatadawau bi haram ya bayan Allah in kun ga dama ku je ku nemi magani ya halatta amma fa kada ku nemi magani da haram kada ya zama na sinadarin na haram kada ya zama na hanyar sarrafa shi ta haram ce kar ya zama abin da za a faɗa ko abin da aka ɗan fara da shi na itikadi na haram kar ya zama haka a dai yi abin da ya halatta don haka kiyaye wannan to ba ne kiyaye magani wa yukrahu liktiwa an karhanta yin lalas an karhanta lalas shine tsakiya amma wannan karhancin malamai suka ce karhanci ne wanda la yankin jawaz baya kora halatti mana suka tattara hadisan da suka yi magana a kan tsakiya ko lalal malamai sun raba hadisan zuwa gida hudu shi ne za ka iya fita da za ka wasu wuraren an halatta a yi halal ai a yi tsakiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mafi girman abin da za ku yi wa kanku magani da shi wala abu uku ne ko in ki lakaje ba a wuce wa'annan na ɗaya yake sharfatin hajja wannan tsalle-tsalle da ƙaho da wanzami zai maka haka wannan ƙahon ba ƙarin fa'ida yake da shi ba in so samu ne duk wata shida yi maka ana iya yi a kai ana yi a baya ana yi a hannu ana yi a gaba za ka ji mutane yana kukan kafar su ta yi nan ko ya ce sanyi ya kai maka kawo a kafa kawai ka biya maka kawo kila za a yi maka kwaya ɗaya kwaya biyu kwaya uku ana ana gamawa sai ka rike kokarin kafa kafar wai to da kai din ne da kafar ko ko kafar ta wani ce aka canza haka kuma a kai ana yi a kai a kai dai yana da buƙatar ƙwararru karkace ka fada wa lana ka wuce daidai ajalin ka don ba a mutu da kuci yau ku eh ka samu ƙwararru idan ba ka gane abubuwa ko kana gani garara garara ko matsalolin waye ya sa maka kago a ka wanda ya fi amfani kamar irin da tsakiyar kai shi kuma yana buƙatar kwarar kuma saboda mata gaji amma zai yi maka a gefen kai zai yi maka a nan gefen zai yi a baya a sauran a ce duk wata shida a yi maka ko duk wata uku a yi maka sani da yake mafi girman abin da za ku magance lalurorin ku na yau da kullum sako yake na biyu sai zuma karkai wasa da zuma in ka sha ta ɓata maka ciki ka kara sha shi ne ma shi ne hore ka da zama kada ka wani ya ji ya ce ni ina sha zama kun buɗa mun ciki da ke rumbun cuta ne ke rumbun cuta ne magani ne ya shiga gidan cuta kaga dole a yi faɗa ko to zai kashe wasu sannan ka ce shi ma su gama ne kara sha a ƙarshe za ka je su shiga ta lafiya lafiya zama ba ƙaramin magani ba ne ba ƙaramin magani ba ne za ka har masu cutar shuga suna iya shan zama sai dai su sha da lura ko annabi ce magani na uku wanda ba kamar shi ne lana kaga shi fa sai magungunan ku kuma wani wurin da ya zo sai ya hana amfani da su to san ya halatta nan ya karhanta shi ne to sai su karkata wajen karhancin sai su ga a dole ya tsaya halatta a magani ne mai amfani saboda mutan rabin ne an gwada kuma ya yi to me yasa ya karanta kai ai to kai malam kana son da wuta ba ita wutan nan fa dan ba a kare mu daga yadda muke sallah ba muke kaza muke kaza kuma yanzu sai a kasa karfi yayi ja a dika maka tun baka je lahira ba an fara gwadawa a kanka to gaskiya ya kamata a ce lalas da tsakiya su zama su ne zaɓi na ƙarshe bayan an gwada kowane irin magani ya yi ba. To a taƙaice dai malamai da suka tattara hadisan kai lanas da sakiya sun fitar da matsaloli guda hudu. Na ɗaya suka ce ma ya gudu alal jawaz akwai hadisai masu nuni ga halassi kamar hadisin Jabir radiyallahu anhu yace رمي أبي يوم الأحزاب على أكهله فكواه فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جيبي وأن حربي أبي دكبيا أجيتا كيري أكماتي da aka dawo gida annabi da kanshi ya jagoranci yin mashi lalas kaga bai ke shiga cikin lalas tsakiya ko sai kuma irin gashi da ake yi kamar waɗanda cututtuka na yake magashi kamar kusha kushi ko ana yin ayyan zai da dame ne da targaɗe ma ko shi ma ana maki lalar sannan akwai wannan abin ko yanzu ya daina yi ina garin filin kwallon kwallon agwaluma ne wani kwallo wanda in ka sha zai tsalla sai ya fito a kafarka sannan kokiya ne ko ai yanzu tana nan da halinta amma a yi matashi a ɗansu san kokiya ba ni ma dai ban san ko zuciya ɗaya ba gaskiya a a da zuciya ba fikir kokiya wani ya ɗan kokari ya dasa tana da amfani a yi amma dai na san lalle ba a haɗa kallonta in ka kuskura ka haɗi kamar yanzu zuwa sata ta kullo a tafin kafa kuma sai an yi tsakiya galiba ko sai an tsaga sai ta wahala ka rasa ma ta ina take yi ta je wurin nan Allah kenan same daga kan shi ya jagoranta aka yi mashi lalas ko aka yi mashi takiya hadisi na hadisi ga mayar hadisi na biyu ma ya duka ala adabi mahabbatihi lahu abin da ke nuni ga annabi baya so a yi takiya annabi bai cika so ba wasu hadisan sun nuna annabi baya so kamar shi ma akwai hadisin jaga da aliman muslim ya fitar wancan ma aliman muslim ya fitar annabi ya ce in kana fi shay'in min adwiyatikum aw yakunu fi shay'in min adwiyatikum khairun fa fi sharfati mihjalin aw sharfati aslin aw lad'atin dinarin tuwafiqu da'a wa ma uhibbu an an aktawiya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in har akwai wani abu da ya fi dacewa ku neman waraka da shi daga cututtukan ku ko kuma in har akwai abin da ya fi alkhairi a neman maganin ku to ba kamar sharfatu hijab balle-ballen wanzani shi ne maka balle-balle ko ya maka kawo au sharfati asali ko ka samu zuma ka sha yana daga cikin hikima da hankali da wayo zama da zuma a gida zama da zuma yanzu yaro zai dauki butar abin nan jarkar kananzir ya kwamfada inda zuma aka bashi ya sha da shi ta da samu waraka sai annabi ya ce zuma sai annabi ya ce audan atin binari ko kuma a manna mu mutum wuta amma Allah fi kuwa suka da'a wutar da ta dace da ni da cutar ta na ce sai dai wa ma uhibbu an aksawiya tsakani ga Allah ni bana son tafiyan nan wannan hadisan sai su da ire-iren su nuna annabi ya yarda min tsakiya amma tsakani ga Allah bai so malamai suka ce dalili shine abu ne na azaba azaba wutan nan kullun neman tsari da ita muke kuma wasu su danne ka ko ka manna wa kanka ya kamata a kiyaye to nau'ukan hadisai na uku shine ma ya gudu ala sana'i ala tarihi yabo da annabi yayi wa waɗanda suka kaurace wa tsakiya kawai aka hango shi yana tsayaba musu هم الذين لا يسرقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون kuma yake zuwa su kanta na ba ita wanda ya taba tsakiya ba a nema ta wata hanyar ba su ba sai a nan wajen sai dai nema ta wani wurin gamayyar hadisi na uku kenan inda annabi ya yabo ga ga irin wannan sannan akwai hadisin Imran dan Husayn wannan hadisin kuma al-Imam Muslim ya fitar da shi an ce da hadisin Imran dan Husayn wala babban sahabi ne mala'iku har ziyara suke kawo mai mala'iku sai su miƙo mata hannu su gaita saboda a sama babban mutum ne to da farkon rayuwar baya tafiya duk cutar da ta same baya tafiya sai zama ne kawai yana cikin tafiya sai mala'ika ya soto sai ne sallama assalamu alaikum ya imran kun mala'ika ne kawai ran nan wata lalura ta same sai ya fara tafiya sai mala'iku suka daina masu sallama gaba ɗaya da shuru ya ka an karar da shi ko manzo da sallama ya ankarar da shi ne daga nan sai ya watsar da tsakiya sai ya bene kawai sai suka dawo suna masa sallama ya ga ce akwai fitowa a wannan to amma kila wani zai ce to mu da ma ai har wanda ba sa yin baya ba sa musu sani ta kila sun kusa fara masa kila gobe ya su fara bai wasu fara tsakiya yau na hadisi dai yana nuni ga mai lallai kan fashe nan tana ɗan son wayan matsaloli ba amma ita ce magani a yi gamayyar hadisai na hudu shine ma ya dullu ala karahatul kai hadisan da suke nuni ga karhancin yin tsakiya akwai hadisi Abdullah dan Abbas wanda al-Imam Bukhari ya fitar annabi ya ce ash-shifa'u fi salasati duk cutar da ta gane ka waraka na nan a cikin magunguna guda uku na ɗaya sharfati mihijalin balle-ballen wanzani ko kaho da wanzani dai maka yanzu a ga za ka yi sa mutum shekarar shi arba'in ba a taɓa mashi kaho ba cututtuka na ɗan sun tarin maka ba balle ba da ba ai maka kaho a yi a kafa a yi a waye a yi a waye kaga yanzu an ci gaba sosai a san tokiwa ke buɗa na na abin nan na yin kaho saboda yan kayan zamanin nan da aka samu wani ma kai za ka je ka siyo kayan ka ake saboda da za a yi maka ne kawai sai ka ɗauke su a yan ledar za ka je ka tafi ka wanke kayanka ka zuba su a ruwan zafi an mayar da su ɗan akwatinsa an kulle a ciro a yi maka ka dawo ka sake tsadi gyara kayan ka adana domin za ka yi ka sake tafiya da su wani duk wata biyu a yi maki wani duk wata uku wani duk wata ma wani kuma duk wata shida tabbas in an maka za ka ji daɗi larurori da yawa za su fi in kana so zai ka iya siyo abin wanda wanda duk za su iya ya ne wancan asalin ƙahon ma sauki in ka koya wa mai takin ka ma za ta iya taimaka don da ba ku yi faɗa ba zai taimaka in tana da salari a kan ka zai ta mun makala maka da kikiriya da zai ta biya da doka kawo ba kai da idan ta yi maka zaniya kenan autar ba ta asale annabi ya ce magani na biyu shine shan zama kawai ka daga ko lantarki haka ko ka kwamfaɗe da ba damuwa au kayyatin dinarin ko kuma a yi masa tsakiya ko lalas da wuta sana da ce wa ana an ha ummati yani likai sai dai ni na ana al'umma ta yin tsakiya yanzu kaga ya yaba ya hana ya karhanta ya kuma halattar to sai mutum ya kalli dai yanayi sai mutum ya yi amfani da wanda ya abin nan in dai kana da wata mafitar kawai ka aje magana lallacin ba sai ka yi amfani da shi ba amma in bukata ta taso to sai ka yi wanda galibin malamin suka tsaya tsakiya haka suka ce ya zama da in ba ka da zaɓi sai ita duk da shawarar kwararrun likitoci kuma a yankaci wannan cutar an gwada kaza an gwada kaza an gwada kaza an gwada kaza an sha kwayoyi an yi waye an yi fitar duk ba su yi ba muna ga a gwada tsakiya sai a gwada tsakiya amma akwai inda kuma kake da buƙatuwar a yi amfani da ita kamar irin yanke hannun barawo da ya kamata a yi a tsoma hannun amai yana cikin kange ne amma shi waɗannan halal ne ko mustahabi ma an so a yi shi ko kuma kai ma kawai kana daddatsa nama kawai sai ta guntule dan yatsanka ga mata a gefe suna soya nama sai to maza ka soma dan yatsa fain shi ke na an gama to za a ci naman ka jinin ba yawa a ci naman ai an rinjaye dan jiyan da za ka yi ba kawai dai likita ka je dan baka magunguna na sarrafi ba ko shi kenan na ne za mu shi wala ba asa ko wala ba asa bir ruqya a wala ba asa bil hijama babu laifi da yin kahu libiya kudaitar da yin kahu wannan hadisin na Jabir na Abdullah da ne yake da mafi alkhairin abin da za ku magani da shi guda uku ne a ciki kuma yace da kahu a karshe kuma ya faɗi tsakiya kuma yace ni ba na son tsakiya haka kenan ko kaho ko kuma sharbatu asalin asalin to lallai babu laifi za ku iya yin kaho ku nemi magani ko waraka daga gare shi in kuka yi haka za ku sami sauki kwarai kwarai da gaske wannan kahon ma har har maganin raunin fahimtar ɗalibai yanayi ba ka gane karatu sosai a kan lokacin muna kulliya irin 95, 96, 97 a zariya dai ba na da akwai wani mataki na ɗalibi da ba a yi mashi ba ta ji a tsakiyar kai ake yi ƙwararru musamman darul hadis a salafiya lokacin suna gudun waɗannan sai ƙwararru a wurin kuma har yanzu ma nan inda suka koma ga masallacin juma'a ga shagon dan uwa malam wani ne na masa sunan shi shi ma yana kawon yanzu haka har irin wannan biyu yana yi to magunguna ne sosai yaro da gara karatu da ne ya yi mashi an kasa gane karin darurorin shi ta yi mashi an san wani kayan yake da duk bayan wata uku ne kwashi iyalan duka a tafi da su a layi layi da mu kowa da dare yake zuwa sun sha ɗin sha biyu an gama a kwashe su har ƙananan yara yaro ya ɗan ɗaga ta mashi yana da kayan kala kala to kuma suna jin daɗin abin kwarai da gaske ya taba wata lalurar abin nan yayi ya je asibitoci suke ta kada shi mana sha wannan kwayar akwai kaza ya ka sha wani abu ka ɗaure ya gada a ƙarshe ga ce mishi bai zara da koko mana to da tsawon ne ya samu waraka ya dawo har da rijiya da kuwa zai tashi da asuba da cikakken zuciya daga kafa zai wani zirga-zirga kafar da nauyi kuma ya koma ya kwanta kuma ya tashi da asuba kafar da nauyi kenan ba canji to dai babu laifi idan mutane suka yi kaho ko suka ɗauke shi a matsayin hanya ta neman waraka na ga za mu gani saboda wannan rukuyar akwai abubuwan da ya kamata mu duba kwarai da gaske wala ba a da rukuya ko wajen rukuya abin da yake nufi wala ba a da rukuya ba laifi ma a yi tawada amma akwai ka'idoji da ya kamata a kiyaye kafin a yi rukuya in aka tsaki wa'incan sharuɗa da tawabitu da kawaninu za iya faɗawa wani irin yanayi da wani irin farko yana da sai mu gushi a nan sai mu tashi wajen rufe ya da وعليكم السلام ورحمة الله